الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha shida ne ko? sha shida ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas daidai da ashirin da tara ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar da yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musu abin umayar da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha littafi ne na babban malami ya Sheikh Nasiruddin Albani rahmatullahi ta'ala alai wannan kuma shine darasin mu na 50 da 40 kai 47 a darasin da ya gabata a bayan gaba ta 105 da muka karanta wa yajuzul julusu inda asna'id dafan بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده wato gaba ta 105 shine yana halatta zama lokacin da ake tsakiyar binne mamaci da nufin wa'azantarwa da tunatarwa game da abin da ya shafi mutuwa da kuma abin da zai biyo bayan mutuwa to mun karanta hadisi mai tsawo din nan wanda yana kunshi da abubuwa da yawa wanda duk mun karanta su sannan mun karanta gaba ta ɗari da shida waya juzu ikhrajul mayyit min al-qabr yana iya halatta a fito da mamaci bayan an sa shi a kabarin sa a fito da shi waje li garadin sahihin saboda wani wani dalili wanda yake ingantacce misali ya zamanto an manta an binne shi ba ya mai wanka ba ko kuma an sa shi ba ya masa ba sa shi a likafani ba ko kuma wani dalili cikin dalilai za su iya sa a ɗauko shi daga cikin kabarinsa bayan an binne shi abin nan wannan kuma mun karanta kisar abin nan Ubay bin Salul ko a ƙarƙashin wannan muka samu wannan darasin sannan mun karanta gaba ta 107 wala yustahabbu lirrajuli an yahfura qabrahu qabla an yamuta ba a so mutum ya tona kabarinsa ba ya ce gashi ya ajiye shi tun kafin ya mutu domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba kuma sahabbansa ba su yi haka ba amma idan ya zama to ba domin shi bawa bai ma san ina zai mutu ba ballanta na tona kabarin ya ce zai tona kabarin sa nan kamar yana da wata masaniya cewa a nan zai mutu ko a wannan garin ko kuma a gurin to bayan nan kuma mun shiga gaba ta goma sha biyar a cikin wannan littafi ko ka ce babi na goma sha biyar game da abin da ya shafi ta'aziyatu ta'aziya bayan an yi an yi rasuwa ko an yi mutuwa to akan je a jajanta a kuma ainihin wato yi alhini da tausaya wa iyalan mamacin da ainihin wato aka ya mutu to anan ma mun karanta gaba ta 108 wato shara'u ta'ziyatu ahlil mayyit wato an shar'anta yin ta'ziya ga iyalan mamaci wanda wato a yi kokarin hakurkurtar da su da kuma tunatar da su irin alkawarin lada da Allah ta'ala yayi idan sun yi hakuri da kuma yin addu'a ga mamacin su ko kuma yin addu'a ga mamaci da kuma su waɗanda Allah ta'ala ya sauka musu da wannan jarabawa wannan shi ake nufi da ta'aziyya to wannan an shar'anta yin ta akwai hadisai guda biyu mun karanta na farko hadisin qurratul muzani radiyallahu an inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna sahabbai sukan zo su zauna ke su zagaye shi to a wata rana sun zo sun irin wannan zaman yadda suka saba sai ga wani mutum ya zo da ɗansa ɗan ƙarami yana ɗauke da shi a bayansa da ya zo sai ya zaunar da shi a gabansa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yin ganin yadda wannan mutum yake nan nan da wannan ɗan nasa yake son sa yake haba haba da shi sai ce amma kana son ɗan nan naka sai ce wallahi ya ma'aikin Allah ina son shi kaman wato yanda nake son ɗan nan naka ahabbaka Allahu kama uhibbu da haka bayan wani lokaci sai wannan ɗan ya mutu mutuwar ɗan ke da wuya kawai sai baban nasa ya daina fitowa ya daina zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ainihin wato yayi bakin ciki da takaicin rasuwar ɗansa annabi sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya biyu bai gan shi ba bisa ɗabi'ar annabi da al'adarsa yakan tambaya in ya ga bai ga wani cikin sabansa ba kwana ɗaya biyu zai ce ya wani lafiya yake to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sai fara bincikar wannan mutum ina yake domin ya ga bai gan shi ba yace mali la ara fulanan sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ai wannan dan nasa ne dan karami wanda ya zama kurjin zuciyarsa abun kaunarsa din nan da ka gan shi nan ya zo da shi shine ya mutu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya haɗu da wannan mutum kuma ya tambaye shi game da wannan dan nasa ce ina ku danka sai ba shi labarin cewa ya dan nan ya mutu manzo Allah ya masa ta'aziyya shine muhallin shahid fa azzahu alai manzon Allah ya jajanta masa ya taya shi alhini ya hakurkurtar da shi alaihi akan wannan dan shine muhallin shahid wanda duk mun karanta hadisin har zuwa karshe kuma mun ji ainihin wato takarijin da aka yi wa wannan hadisin Imam Nasa'i Ibn Hibban Hakim Ahmad da sun fitar da wannan hadisin da kuma lambobin inda suka fitar da su sannan imamun nasa'i shi ma ya fitar da shi da imamul baihaqi cikin as-sunan kubra da kuma cikin al'adab a duk bayani ya gabata akan haka qala al-muallif rahimahullah walil hadithi shahidun fil mujma' wato wannan hadithin har wa yau yana da shahid a cikin mujma'i zawaid mujalladi na uku shafi na goma afani hadisi na biyu game da yin ta'aziyya ga mamaci ko iyalan mamaci an Anas bin Malik an karbo hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم من عزى أخاه المؤمن duk wanda ya wa ɗan uwansa mumini ta'aziyya ya jajanta masa ya taya shi alhini fi musibatin a game da wata musiba da aka jarabci wannan ɗan uwan nasa da ita kasahu Allahu hullatan khadra yuhbaru biha yawmal qiyamah Allah ta'ala zai tufatar da shi da wani irin kaya koraye na gidan aljanna yuhbaru biha zai dinga murna da farin ciki da kuma kai kawo da homa wato a cikin wannan tufafi yawmal qiyama kila ya rasulullahi ma yuhbaru qala yughbadu yace me kalmar yuhbaru take nufi da kace yuhbaru biha ma'ana zai dinga farin ciki da murna da sanya wannan tufafi ko wannan kaya da aka sanya masa ranar tashin alkiyama ko kuma in lamirin yana komawa zuwa ga ita ta'aziyar yuhbaru biha zai zamanto yana murna da farin ciki sakamakon waccan ta'aziya da yayi amma almutabadir fi zihn shine yuhbaru bi hullatin khadra din akhrajahu al-khatib fi tarikh baghdad al-khatib al-baghdadi ya fitar da wannan hadisin a cikin tarihu baghdad mujalladi na bakwai shafi na 397 wa ibn asakir haka ibn asakir a cikin tarihu dimashq mujalladi na sha biyar shafi na casa'in da ɗaya hadithi na ɗaya wa ibn adi fil kamil haka ibn adi a cikin alkamil mujalladi na hudu shafi na dubu hudu ko hadithi na dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da biyu da saba'in da biyu afwan walahu shahid wannan hadithin yana da shahidi an ɗalhata bin ubaidillah ibn kuraizin maqatu'an daga ɗalha ibn ubaidillah ɗan kuraiz wanda yake Dalha bin Ubaidillah bin Quraiz kuma maqtu'an sai dai wannan isnadin katsatse ne tsinkakken isnadi ne an samu inqita'i a cikin sa akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf mujalladi na 4 shafi na 164 wa huwa hadithun hasanun hadithi ne kyakkyawa bi majmu'in bi majmu'i tariqain in an tattara waɗannan hanyoyi nasa guda biyu kama bayyantuhu fi irwa'il galil kamar yadda Sheikh Albani ya ce nayi bayanin wannan hadithi a cikin littafin irwa'ul galil fi fi takhrij ahadith manar sabil a lamba ta 764 wa alami ce ka sani anna listidlal bi hadain alhadithain lalle yin hujja da waɗannan hadisai guda biyu la siyamal awwal minhuma musamman na farko daga cikin su ala ta'ziyati akan shar'antuwar yin ta'ziya aula min al-istidlal alaiha to yin hujja da hadisin farko wannan ya fi dacewa sama da yin hujja da hadisi na biyu man mana azza musaban falahu mislu ajrihi ma'ana akwai hadisin da ake kawo mana azza musaban wanda yayi wa wani wanda aka jarrabe shi da wata musiba jaje ko ta'ziya falahu mislu ajrihi wai zai samu kwatankwacin ladansa wa in jara alaihi jamahirul musannafin la'annahu hadithun da'ifun wa in jara alai jamahirul musannifin duk da cewa mafi yawan mawallafa masu rubuce-rubucen littattafai duk sun tafi akan wannan hadisin ko kuma sun gudanar da bayanai akan wannan hadisin la'annahu hadithun da'ifun ko kuma duk da cewa marubuta littattafai sun gudanar da wato bayanansu akan wannan hadisin mafi yawan su la'annahu hadithun da'ifun min jami'i duruqi to hadisi ne wanda yake da'ifi ta bangaro wato ta dukkan hanyoyinsa kama bayyana an-nawawi fil majmu' kamar yadda al-imam an-nawawi ya bayyana da hakan a cikin al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 305 wal asqalani haka al-asqalani ibn hajar al-asqalani fi talkhis a cikin at-talkhis al-habir mujalladi na biyar shafi na 251 wa fi irwa'il galil a cikin irwa'il galil rakam na 765 wannan kaga yana nuna cewa ashe ta'aziyya ba laifi bane ayuwa mamaci ayuwa wanda aka yi wa rasuwa ko ɗansa ko mahaifinsa ko matarsa ko ɗan uwansa ko amininsa ko makwabcinsa a yi masa rasuwa wato aje a yi masa ta'aziyya wannan ba laifi bane shari'a ta shar'anta ta kuma ba da damar yi wa mutum ta'aziyya gaba ta ɗari da tara wa yu'azzihim bima yadhunnu annahu yusallihim kuma zai yi musu ta'aziyya ne da abin da yake tsammanin zai kwantar da hankalinsu da abin da yake tsammanin zai zama rarrashi gare su wa ya kuffu min huznihim kuma zai rage raɗaɗin bakin cikinsu zai kame su daga barin bakin ciki ko damuwa wa ya hamiluhum ala rida wa sabr kuma ya sanya su yadda da hukuncin Allah da kuma haƙuri mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam daga abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu idan mutun ya sani wa yastahdiruhu kuma zai iya tuno shi a lokacin wa illa in ko mutum ba zai iya tuno wani wani bayani ko wani lafazi da aka ruwaito annabi yayi ta'aziya ko ya ce ayi ta'aziya da shi ba fa bi mata yassara lahu to mutum zai iya yin ta'aziya da abin da ya sawwaka gare shi min al-kalamil hasan na magana mai kyau ka kasa tuno cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib ka kasa tuna haka kace Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya bashi aljanna Allah ya girmama ladan ku Allah ta'ala ya baku hakuri irin wayannan kalmomin duk zaka iya yi kalmomin duk da za su sa wannan wanda aka yi wa rasuwar ya dan ji sanyi a ransa kuma ya ji kayi wa mamacin sa fatan alheri kayi masa fatan samun aljanna da rahamar Allah kuma ka bashi hakuri shi kansa wannan yana da wato ita kanta musiba ta same ka zuwa ita rarrashin ka ana baka hakuri shi ma wata ni'ima ce ina fata an gane to wannan duk abin da mutum ke tsammanin yi amfani da shi bai saba wa shari'a ba kuma wannan lafazin zai iya zamantowa kwantar da hankali da kuma rage raɗaɗin damuwa da ake ciki da kuma haƙurƙurtar da mara wato wanda aka yi wa rasuwa da kuma ainihin wato nuna masa ya karɓi wannan hukunci na Allah madaukakin sarki ya yarda da shi to wannan in ka iya tuna wani abu da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai amfani da shi in zaka iya tunowa in ko baka tuna ba ko baka sani ba sai ma ya ce fa bi ma ta yassara lahu sai kuma mutum ya yi ta'aziya da abin da ya sawwaka gare shi min al kalamil hasan na magana kyakkyawa allazi yuhaqiqul garda wanda dai za ta tabbatar da manufar da ake bukata wala yukhalifu shar'a kuma ba za ta saba da shari'a ba wa fi zalika ahadith game da zuwa yi wa mutum ta'aziyya da rarrashinsa da rage masa ainihin damuwa akwai hadisai da dama da suka zo akan haka al'awwal hadisi na farko an usama ta bin zaidin akwai hadisin usama ta dan zaid radiyallahu anhu qala yace arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'du banati daya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ganin sa ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo anna sabiyyan laha cewa ga wani ɗanta ɗan ƙarami ibnan aw ibnatan ko dai ɗa ne namiji ko ƴa mace wa fi riwayatin a wata ruwaya an ce umaymata binta zainab wato umaima ce yar zainab qultu shak albani a can kasa yace sai na ce thumma ashat umaima ta ita umaima ita kuma ta rayu hadhihi thumma ashat umaimatu hadhihi wannan umaiman da ake magana to ai ita kuma ta yi tsawon rai wa yuqalu umama kuma ita ake cewa umama ta rayu hatta tazawwajaha aliyun har aka har sayyidina ali ma ya taba aurenta ba da fadima bayan rasuwar nan na fadima radiyallahu anha haka kaga kenan ba ita bace ina ba dan gane domin an ce anna sabiyan laha awibnan awibnatan an gane ko qad ihtudirat wato rai ya zo gargara da aka ta aika annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashhadana cewa manzo Allah ya halarce mu ya kai zo ala yace fa arsala ilaiha manzo Allah sai ya aiko mata ya qara'u ya qara'u salama yana gaishe ta ya turo dan ake ce kaje ka ce na ce mata assalamu alaiha ko assalamu alayki wa rahmatullah ma'ana ka gaishe ta wa yaqulu kuma dan aiken ka gaya mata inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal ta'tasib manzo Allah yace kaje ka gaya mata inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba nasa ne wa lillahi ma a'ta kamar yanda abinda Allah ya bayar nasa ne wa kullu shay'in 'indahu kuma kowane abu a wurin Allah ila ajalin musamma yana da wani ajali da aka ambata masa wato ajali abin ambato fal tasbir ta yi hakuri wal tahtasib ta nemi lada wajen Allah to kaga wannan kamar ta'aziya ce kallon lafazi ne na ta'aziya inna lillahi ma akhadha kuka na me tashin hankali na me kayan Allah ne ya karbi kayansa inna lillahi ma akhadha abun nan da ya karba ba naka bane nasa ne lokacin da ya baka ma nasa ne ya dauka ya baka turan da kuma ya karba menene na damuwa damuwar kawai na sabo ne an saba an saba ana hulɗoɗi ana mutunci ana jin daɗi ana raha ana karatu tare ana ainihin wato harkokin arziki tare ana kaza tare to kuma a wayi gari a ce an ɗauke mutum lallai kam akwai ainihin wato wannan damuwar da za ta samu mutum amma duk musulmi ya san cewa dukkaninmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma amma wannan sabon dole kafin kuma a wayi gari a kwana biyu a zamto kuma wannan abun yana tafiya kaɗan kaɗan yana sauka to sai an shiga cikin wannan damuwa sannan ya ce kowane abu a wurin Allah ya sanya masa wannan lokaci abin ambato da hakan irin wannan ya samu mutum ba abin da ya fi dacewa da shi irin a bashi haƙuri kuma a sa shi ya nemi ladan rasuwar da wannan musiba ta same shi gurin Allah da haka wannan shine lafazin da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa yarsa Zainab kamar yadda ya zo a wata ruwaya ya aika a gaya mata cewa zuwan nasa ba zai hana yaron ya mutu ba ko ba zai hana yarinyar ta mutu ba da aka ta runguma kaddara ta yi hakuri in Allah ta'ala ya sa yaro bai tashi ba ko yarinya da amma kayan Allah ne ya karbi kayansa sannan ta yi hakuri ta nemi lada gurin Allah fa arsalat bata hakura ba dai ta kuma aikowa ta kusimu alaihi tana yi masa magiya la ya'tiyannaha cewa da Allah ya zo faqama to anan ne sai manzo Allah ya tashi wa qumna yace sai muka tashi mu ma usama bin zaid yace mu ma sai muka tashi ba mu ga ta zaba ba manzo Allah yana zuwa gidan farufi as-sabiyu ila ila hajari farufi as-sabiyu ila hijrin aw fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka dago wannan yaro ma'ana sai aka miko shi aka taho da shi ana zuwa sai zuwa cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu tuqaqi'u wato ransa yana ta ainihin wato ƙaƙarwa ka annaha fi shannatin wato wa fil qaumi sa'ad ibn ubada wato kamar a sa abu ne a cikin shanna salka irin abu in yana cikin wani kororo haka in ana abin da zaka dinga jin yana karkar haka shine ainihin wato wa nafsuhu tuqaqi'u irin wannan wato abin nan magagin nan na ainihin wato na mutuwa to kaga akwai tausayi a ga yaro malam ya shi ma bai kubuta ba daga dankan mala'ika yaro dan karami bai ma san inda duniya ta dosa ba amma ga shi ma ya shiga hannun mala'ika ana zararren nasa malam gashi ya fita daga hayyacinsa yaro yana ta kokarin barin duniya wa fil qaumi sa'ad ibn ubada to a cikin mutanen da aka tafi din akwai sa'ad ibn umada wa mu'adh ibn jabal da mu'adh dan jabal wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab ahasibu wa zaid ibn thabit ina tsammanin hadda zaid ibn thabit inji usama wa rijalun da kuma wasu mazaje wasu mutane fafadat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai hawaye suka fara zuba daga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sa'ad to anan ne sa'ad ibn ubada yace ma hadha ya rasulullah wannan hawayen kuma na menene ya makin Allah menene haka ya makin Allah wa qad nahaita anil buka ya makin Allah bayan ka hana kuka kuma ya zaka yi kuka kai قال إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء manzon Allah yake cewa innama ai kawai hadhihi wannan hawayen da kaga ina zubar da su rahmatun jin kai ne da tausayi ya za'uha Allah da Allah yake sanya irin wannan rahamar fi qulubi man yasha'u cikin zukatan wanda ya ga dama min ibadihi daga bayansa wa innama yarhamu Allah sani dai kawai Ubangiji yana yin rahama ne min ibadihin rahama daga bayansa masu rahama. Na fata an gane. To kaga cikin wannan lafazin hadithin mun samu lafazin ta'aziyya. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadithin mujalladi na uku shafi na 120 zuwa 122 wa Muslim Imam Muslim hadi wato abu mujalladi na uku shafi na 39 wa Abu Dawud Imam Abu Dawud mujalladi na biyu shafi na 58 wa Nasa'i Imam Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 263 wa Ibn Majah Ibn Majah mujalladi na Ibn Majah hadisi na 400 da 81 Imam al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 65 68 ko hadisi na 65 68 69 wa Ahmad Imam Ahmad mujalladi na 5 ko hadisi na 204 203 a da shida ɗari biyu da bakwai wasu ya lahu wannan siyaƙin na imam ahmad ne wakadar riwaya tuffaniya haka riwaya ta biyu wasu ziyada tul'ula da ziyada ta farko wasu sabi'a da ta bakwai wasu samina da ta takwas wa hiya jami'an inda albayhaqi kuma dukkanin su imam albayhaqi ya kawo wannan ziyada ta din wasu ziyada tuffaniya ita ko ziyada ta biyu lishaykhain ziyada ce ta bukhari da muslim wan nasa'i wal bayhaqi wa thalitha ziyada ta uku lahum ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Nasa'i da Baihaqi ce wa kadhar rabi'a wal khamisa haka ziyara ta hudu da ta biyar jami'an gaba ɗaya illa musliman banda muslim wa sadisatu lil bukhari wan nasa'i ta shida ko ziyara ce ta imam al bukhari da imam an-nasa'i qultu shak albani yace sai nace wa hadhihi sigatu min at-ta'ziyati wannan siga salo irin na ta'ziya wa in warada duk da cewa in ka kalli hadisin da maganar ta'aziyar ta zo fi man sharafal mauta ga wanda yake dab da mutuwa fa ta'aziyatu biha to yin ta'aziya da wannan lafazin fi man kadimata ga wanda ya mutu aula to shi yafi dacewa ma bi dilalatin nassi saboda dalilin nassin in dai har wanda bai riga ya mutu ba yana dab da mutuwa annabi ya fara yin wannan lafazin inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib to ai wanda wanda ya riga ran ya bar jikin sa ya mutu ma min babu aula ina gane an gane ko wanda ya rasu ya bar ya bar duniya min babu aula ma ai masa ai amfani da waɗannan lafazin wajen yin ta'aziya ga dan uwansa ولهذا قال النووي في الأذكار ذاك ني إمام النووي أشكل لتفهم الأذكار وغيره دوننسا يتي وهذا الحديث أحسن ما يعزى به وأن حديث شيني ما في كاون أبين دا متنزي يتعزيا دشي إن ذاك جي تعزيا تو وأن شيني ما في كاون جي إمام النووي لفظ تعزيا إن بذاك إيا دا لا ربتي وقودا وسذاك إيا فدا إن لله ما أخذك تي تو duk gaba ɗaya dai daga Allah muke wa kuma zuwa gare shi za mu koma kuma dama kowa na haka ne ana faɗa a hausa ko a ce kowa na haka ne da ka ayi haƙuri ayi haƙuri ayi haƙuri duk zaka iya yin wannan abu kaga zaka iya mai da lafazin ya zama haka athani hadisi na biyu an buraida ta bin al-hasib qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'ahadu al-ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bawa mutanen Madina kulawa yana kulawa da mutanen al-ansar kulawa shine ta'ahadu yana kulawa da lansarawa wa ya'uduhum manzo Allah yana dubo su idan ba su da lafiya wa yas'alu anhum yana tambayar halin da suke cikin yaga kwana biyu bai ga mutum ba fa balagahu an imra'atin min al-ansari ma tabnuha sai labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama game da wata mace da ɗanta ya mutu walaysa laha ghairu kuma ba shi da wani dan sai ba ta da wani dan sai wannan wa annaha jaz'at alaihi jaz'an shadidan kuma ta gigita matuƙa da rasuwar wannan dan ta yi raki matuƙar raki mai tsanani game da rasuwar wannan dan nata domin tana ganin wannan shine dan tilo da take da shi kuma Allah ta'ala ya karbe shi fata han nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wajenta wa ma'ahu ashabuhu shi da sahabbansa falamma balaga babal mar'ati lokacin da manzo Allah ya kai kofar gidan matar qila lil mar'a sai aka sanar da matar inna nabiyallahi yuridu an yadkhula annabin Allah yana neman izini yana so zai shigo dan ya miki yu'azziha dan ya mata ta'aziyya fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai izini manzo Allah ya shiga fa qala sai ce amma innahu balagani lalle haƙiƙa labari ya same ni annaki jazi'ti alabniki kin yi raki matuƙa kin gigita matuƙa akan rasuwar wannan dan naki fa amara bi taqwallah manzo Allah ya umarce ta da ta ji tsoron Allah wa bisabar kuma manzo Allah ya umarce ta da yin hakuri fa qalat sai tace ya rasulullah mali la ajza'u yace ya ya maikin Allah to ya na iyaya ba zan yi raki ba ya ba zan nuna cewa abun nan ba zan nuna abun nan ya dake ni ba shine mali la ajza'u la ajzi'u ya maikin Allah me zai hana ni ko in yi raki wa in imra'atun ya maikin Allah ni mace ce raqubun la alidu mace ce wadda take bana haihuwa wannan dan kwaya ɗaya ne tunda ta haife shi bata ƙara haihuwa ba ina fata an gane tace in nimra'atun raqubun la alidu ni mace ce raqubun ba mai yawan wato la alidu shine fassarar raqub ba mai yawan haihuwa bace ni walam yakul li gairu kuma ban da wani yaro sai shi shikenan dan guda ɗaya kuma dama ni ba mai haihuwa bace فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها zala ce a arraqubu ai ita ce wadda ɗanta ya wanzu ba wadda ɗanta ya rasu ba an gane ko allazi yabqa ko arraqubu allazi yabqa waladuha raqub shine wanda yabqa waladuha ɗanta ya zamanto ya wanzu thumma qala sannan sai ce ma min imra'atin babu wata mace aw imra'atin ma min imri'in kai babu wani mutum aw imra'atin ko wata mace muslimatin musulma ya mutu laha talatatu auladin da ƴaƴanta uku za su mutu ko ƴaƴansa guda uku za su mutu ya hatasibuhum ya nemi ladar rasuwarsu wurin Allah illa adkhalahu Allahu bihimul jannata sai Allah ya shigar da shi aljanna ta dalilin su ansa daya biyu uku ko yatta ko ƴaƴanta biyu uku ko ainihin shi ƴaƴansa maza ne ko mata suka mutu yayi hakuri ya nemi ladan raso wurin Allah Allah ta'ala zai bashi aljanna فقال عمر سيدنا عمر يقول وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم yana dama da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bi abi anta wa ummi fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya rasulullah watnaini hadda mutum hadda biyu ma ko da ƴaƴan mutum biyu ne basu kai ukun ba qala watnain manzala ce hadda ko guda biyu ne akhrajahu al-bazzar al-bazzar ya fitar da wannan hadisi hadisi na 877 والزيادات له wannan ziyadat din dinna al-bazzar ne wal hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi mujalladi na 1 shafi na 384 wa qala sahihu al-isnad yace isnadin wannan hadisi sahihi ne wa wafaqahu adh-dhahabi qultu bal huwa ala shart muslim yace bal ma wannan hadisin ya cika sharadin muslim fa inna rijalahu kullahum sabida rijal din wannan isnadin gaba ɗayan su rijalu sahihihi rijal ne na sahihu muslim lakin ahadahum fihi da'afun sai dai akwai ɗaya a cikin su yana da rauni min qibali hibzihi shi ma raunin nasa ta bangaren hadda ne lakin la yanzilu hadithuhu sai dai duk da cewa yana da dan raunin hadda kadan haka hadisin sa baya sauka an rutubatul hasan daga matsayin hadisi hasan da aka hadisi ne ya inganta wal hadithu awradahu al-haythami wannan hadisin al-imam al-haythami ya kawo shi ainihin wato a والحديث أورده الهيثمي في المجمع في مجمع الزوائد مجلد نأكو شافي نتقوص wa qala yace wa rijaluhu rijalu sahih al-thalith sai hadisi na uku wanda da yake nuna cewa ya halatta zuwa ayo mutum ta'aziya da dan uwansa ko mahaifinsa ko wani nasa ya rasu qauluhu sallallahu alaihi wasallam hina dakhala ala ummi salama wato maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da ya shiga wajen ummu salama radiyallahu anha akiba mauti abi salama bayan mutuwar abu salama bayan mijinta abu salama ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta an gane ko ma'ana bayan manzon bayan mijin ya rasu manzon Allah an gaya masa ya rasu ya shiga gidan da yaje ya samu mijin nata gashi nan idanu sun kakkafe ya rasu sai manzon Allah ce Allahumma ghfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqbihi fil gabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه ga wata addu'ar ita ma ta samu ko da Hausa aka iya zuwa kai wa iyalan mamaci wannan a matsayin ta'aziya Allahumma ghfir li abi salama manzo Allah ce ya Allah ka gafarta wa Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka ɗaukaka darajar Abu Salama a cikin shiryayyu wa khalifhu fi aqibihi ya Allah ka zama kalifansa ka maye masa cikin bayansa da iyalansa da ya bari fil gabirin cikin waɗanda ya bari wa ghafir lana ya Allah kai mana gafara wa lahu da shi kansa Abu Salama ya rabbal alamin wa lahu ya Allah ka yalwata masa fi kabari a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi wato ka yalwata masa kabarinsa kuma ka haskaka masa kabarinsa akhrajahu muslim wa ghayru amma muslim ya fitar da wannan hadisin da waninsa وقد مضى بتمامه في المسألة وأن حديث أن كاوش تككن سا مسألة تشا بكوي لكم مسألة تا أشر وتزوى شابنا قوم شابيو الرابع حديثنا هو قوله صلى الله عليه وسلم فدم من زن الله صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه dangane da ta'aziyar da manzon Allah yayi wa Abdullahi dan gidan Ja'far bin Abi Talib game da rasuwar mahaifinsa manzo Allah ya ce Allahumma khaluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdullah fi sabqati yamini qalaha talatan manzo Allah da yazo yi musu ta'ziya sai ce Allahumma khaluf Ja'far fi fi ahli ya Allah ka maye wa Ja'far cikin iyalansa ya Allah ka sa Ja'far ya tafi amma ga iyalansa komai kai ka ce Ja'far yana nan ko ma sai abin da yayi gaba al'amuransu da tarbiyyarsu da kula da su da komai nasu babu abin da ya tsaya shine a maye wa mutum a cikin gurbinsa a bayan ya ya rasu to in Allah ta'ala wal khalifatu fil ahl in Allah ya zamanto shine mamayi a cikin iyalanka ai kaga kai kam kamo ne magana tozarta ko magana wulakanta ko magana wasu su fandare ko wasu su kilayi duk ba za a samu ba insha Allah yana cikin irin wannan addu'o'i ta bayan mutum bayan mutum yayi nagarta ya bar nagarta kuma ya tafi kuma bayan sa ta lalace ko kuma ya tafi cikin ya bar iyalansa cikin rufin asiri da suturar Allah madaukakin sarki bayan ya tafi kuma al'amura su abin nan duk wannan yana daga cikin waqalufu fi aqibi shine al-manzo Allah ya Allahumma khaluf Ja'far fi ahli ya Allah ka maye wa Ja'far cikin iyalansa wa barik li Abdullah fi sabqati yamini ya Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin cinikin ko cikin wato kasuwancin Abdullahi dan gidan Ja'far din kenan an gane ko shine sabqati yamini ma'ana ya Allah maɗaukakin sarki ka sanya wa Abdullahi Jafar cikin cinikin wato cikin kasuwancinsa qala ha thalatha marratin manzo Allah ya maimaita wannan addu'a hasa uku Allahumma khluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdullahi fi sabqati yamini Allahumma khluf Ja'far Ja'faran fi fi fi ahli wa barik li Abdullahi fi sabqati yamini manzo Allah sai da maimaita sa uku akhrajahu Ahmad fi atna'i hadithi ya hadithin ya aci bi tabani wato imam Ahmad ya kawo wannan hadisin a tsakiyar hadisin da zai zo nan gaba wato za a kawo mana hadisin gaba ki ɗayansa nan gaba fil mas'alati taliya a mas'ala mai zuwa wa fi ta'ziyati ahadithun ukhra game da ta'ziya fa akwai hadisai wasu daban darabtu safhan an dhikriha nayi watsi da ambatan su da da'afiya saboda raunin su ko ka ce darabtu sabhan an zikriha na kau da kai ban ambace su ba li da'afiya saboda raunin su duk zaka iya cewa ko ka ce nayi watsi da su ban kawo su a wannan littafin ba saboda hadisai ne masu rauni ko kuma na kau da kai na na san su na san su na san akwai su amma na kau da kai ban kawo maka su ba li da'afiya saboda raunin su wa qad bayyantu zalika kuma nayi bayanin hakan ma fit ta'liqatil jihad a cikin littafin nan at-ta'liqatul jihad minha daga cikin hadisan ma akwai hadisu kitabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila mu'adh bin jabal wai akwai wato hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa mu'adh bin jabal wasiqa yu'azzihi bi wafati bin lahu yana masa ta'aziyya game da rasuwar ɗansa wa huwa mawdu'un wannan hadisin ƙarya ne kama qala kama qala az-zahabi kama yanda imam az-zahabi ya ambata wal asqalani kuma kama yanda al asqalani ya ambata wa ghayruhuma da wasu wa zahala an zalika shaukani amma imam shaukani wato ya manta ya manta da waɗannan wato ya manta da waɗannan hadisai ko wannan hadisi ya manta da wannan hadisin ko ya shagaltu ga barin wannan hadisin wata bi'ahu siddiq hasan khan haka as-siddiq hasan khan shi ma ya gafala yayi watsi da waɗannan hadisan fa hassanahu taba'an lil hakim an gane ko wa zahila wato kana iya cewa zahila an zalika shaukani imamu shaukani ya yi mantuwa game da inganta wannan hadithin ba shi kaɗai ba wata bi'ahu siddiq hassan khan haka siddiq hassan khan shi ma ya samu wahami fa hassanahu taba'an lil hakim sai suka ce wannan hadithin hadisi ne hassan saboda sun bi sawun abu abdullahi al-hakim ne saburi domin shi a wajen sa ya ce hadisin ya inganta fala yughtaru bi zalika kada a rudu da haka gaskiya hadisin bai inganta ba fa inna li kulli jawadin kabwa domin kowane doki akwai wato yana da lokacin tuntube ma'ana karin magana ne li kulli jawadin kabwa kowa yana iya kuskure na karka jan ce imamu shaukani yayi kuskure siddiq hasan khan sun yi kuskure kace kamar su sun yi kuskure ba wato li kulli jawadin kabwa kowa yana iya yin kuskure bal kabawat ba ma kuskure ɗaya ba kusakurai an gane ko ba ma tuntube guda ɗaya ba tuba-tubai akwai mutane da za su iya yin wannan gaba ta ɗari da goma wala tuhaddu ta'aziyatu bi thalathati ayyam ba a fa iyakance yin ta'aziya da iya kwana uku ba la ya tajawazu ha a ce kada ya wuce kwana uku na ka dinga cewa ai ban je ba ni kar kar ai uku wai ga ma ana wani ana wani tsayawa ai uku shi ko bai yaushe mamaci ba addu'a yake bukata ba an gane ko saboda yaushe za a yi uku sai in je saboda haka mutane sun takaitu kamar suna ganin zuwa uku ne yin ta'aziyya kamar ba a wuce wannan lokacin to shine sai malai yake cewa wala tuhaddu ta'aziyatu ba a iyakance yiwa ƴan uwan mamaci ta'aziyya ayya wato bi thalathati ayyam da kwana uku la ya tajawazu ha a ce mutum ba zai ketare su ba zai wuce su ba ay la aza a fauka salatin allazi yatadawaluhu al-awam wai sai a ce ai babu wata babu ta'aziya bayan an kwana uku wannan magana ce da al-awam jahilai suke yawo da ita fala yuqrafu lahu aslun ba san wani asalin ta ba ta da wani asali cewa bayan kwana uku ba ta'aziya bal matara al-fa'idata fi ta'ziyati atabiha duk sanda mutum ya ga akwai amfanin yayi ta'aziya din yazo yi ko bayan sati ko bayan wata ya ga akwai fa'idar ya zo yau ‘yan uwan mamacin nan ta'aziyya saboda lokacin da aka yi rasuwa baya nan sai ya zuwa ya musu ta'aziyya. Fakadar tabbata an sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu azza ya yi ta'aziyya ba'da talas bayan kwana uku kwana uku ma ya wuce amma ya zo yi ta'aziyya fi hadith abdullahi bin ja'far radiyallahu ta'ala anhuma game da hadisin abdullahi bin ja'far Allah ya kara musu yadda kaga abdullahi bin ja'far ai kaga abin nan ɗinsa ne ko dan gidan abu talib kankani ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaishan za a dauko mana kissar da kuma abinda wato dalilin rasuwar ja'far bin abi talib amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ja'far bin abi talib ya rasu yana madina amma bai je yayi ta'aziyya ba sai bayan kwana uku da aka mutane sun tsaurara suna ganin kamar wani laifi ne kamar wani saban Allah ne in mutum bai je wato on the spot ya je yayi ta'aziyya ba an gane har ma wani lokaci sai abin ya zama korafi yayi duk suwana da suwana wai wani shi wani ne kawai ban gan shi ba duk suwana da suwana da suwana duk sun zazzo ina fata an gane kai ma har isar da sako wani ko yana ta cewa duk an zazzo kai baka zo ba yanzu list ma ake a list ake على ابراهيم ريس تو to condolence register to ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaishan manzon Allah ya aika rundunar yaki ista'mala alaiha zaid ibn haritha manzon Allah ya shugabantar da zaidu dan haritha ya zama komanda wa qala manzon Allah ya ce fa in qutila zaidun idan aka kashe zaidu dan harisa a wistu shida ko kuma zaidu bin harisa ya samu shahada fa amirukum ja'far to kwamandan ku ya koma ja'far fa in kutila manzo Allah ce idan shi ma ja'far an kashe shi a wistu shida ko kuma ja'far ya samu shahada fa amirukum abdullahi bin rawaha manzo Allah ce to kuma kwamandan ku ya koma wato kwamandancin ya koma hannun abdullahi ibn rawaha an gane ko falaqaul aduwa da aka aka tafi yaki akan haka ga ainihin wato kwamandoji guda uku amma sai in wannan babu shi wannan shine in ba wannan sai wannan da aka falaqaul aduwa suka hadu da abokan gaba fa akhadha rayata zaidun zaid bin harisa ya rike tuta faƙatala ya yi wuta ya yi wuta ya yi yaƙi hatta ƙutila har aka kashe shi ana kashe shi sun ma'akazar raya ta ja'afarun sai ja'afar ya karɓi tuta faƙatala ja'afar shi ma ya yi yaƙi hatta ƙutila har aka kashe shi sun ma'akazar ha abdullahi sannan abdullahi ibn rawaha shi ma ya karɓi tuta faƙatala ya yi yaƙi hatta ƙutila har aka kashe shi kuma ga su su uku manza Allah ya ayyana ga yaƙi bai ƙare ba ana kan cikin wutar yaƙin kwamandojin duk da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana duk sun yi shahada to yanzu kaga anan sai ijtihadi ana ganin kwamanda na uku shi ma ya shahada a khadar rayata Khalid ibn al-Walid wato wannan emergency na kenan Khalid bin al-Walid kawai sai ya karɓi tuta ففتح الله عليه الله يمس بودي واتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى احن خالد بن وليد aka samu nasara labari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama cewa komandojin nan fa duffa ba su fa kharaja ila nas manzo Allah ya fito wajen mutane fa hamidallahi wa atna alai manzo Allah yayi yayi godiya ga Allah ya kuma yi yabo gare shi wa ƙala ya ce inna ikhwanakum lalle ku sani ‘yan uwanku laƙaula aduwa sun haɗu da abokan gaba wa inna zaidan a ƙazar raya zaidu ya karɓi tuta faƙatala ya yi yaƙi fa hatta ƙutila wasu shida har aka kashe shi kuma ya samu shahada summa summa haka ya jero su ya ce sannan ja'far sannan kuma abdullah ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد manzo Allah ya ce sannan kuma takobi daga cikin takubban Allah ya karɓi tuta shine Khalid ibn al-Walid fa fataha Allahu alai kuma Allah ta'ala ya bashi nasara da kaga anan sai manzo Allah ya nuna cewa wa'incin kaga a lokacin iyalan Abdullahi bin Rawaha sun samu labarin Abdullahi bin Rawaha babu shi ya rasu iyalan Ja'far sun tabbatar da baya nan ya rasu iyalan wato abin nan Zaid bin Haritha su ma sun tabbatar da cewa ainihin wato yayi shahada fa umhila manzo Allah ya dan bada lokaci aka dan bada lokaci haka thumma amhala ala Ja'farin ya dan bada lokaci kadan ya dan bada iska ga iyalan Ja'far bin Abi Talib salafan tsawon kwana uku an ya tihiyam an yi a tiyahun bai zo musu ba da ɗan jinkirta yau gobe jibi kwana uku duk bai zo musu ba bayan kwana uku sun ma'atahum sannan ya zo musu yi ta'aziyya mahallu shahiri shi ne kaga ba ba kwana na ɗaya ba ba kwana na biyu ba ba a kwana na uku ba duk sai bayan kwana uku ma sun wuce sannan sai maza Allah ya zo faƙala da ya zo sai ce la tabku ala akhi ba'da yau kar ku ƙara kuka ga ɗan uwana daga yau a yi haƙuri haka manzo Allah ya rarrashe sai ce kuka kuma a bari haka a daina yi wa ɗan uwana wannan kukan haka ud'u li ibn akhi ku kira min ƴaƴan dan uwana qala yake cewa faji'a bina abdullahi bin ja'far yace sai aka zo da mu ka anna afrukhun fa qala ud'u li al-hallaq kamar ka ƴaƴan kaji shine afrukh kan mu duk gaba ɗaya yayi gashi haka fa qala manzo Allah ce ud'u li al-hallaq ku nemo mun wanzan mai aski a nemo mun mai aski faji abil hallak aka zo da mai aski fa halaka ru'usa na ya aski kawunan haka ake dan uwa ya rasu yan uwansa sai su rungumi yayan kada a ce ai kowa yau ta kansa yake ai yau yau ta ishi kowa ba gaskiya bane mutum ɗaya ba zai iya runguma ba kowa a dubi yanayin karfinsa kuma mutum ya ji tsoron Allah ya rike da amana ya gaya wa iyalansa wannan maraya ne ba daidai ba ne mutum ya mutu dan uwa a ce kowa ya tarwatsa ya mashi sai a ba uwa kawai ta zama duk ta gigice ta firgice ita kadai kawai ai ta barin ta da kuɗin makarantar yara kuɗin harkar lafiyar su abincin su sutura su wurin kwanan su ai ta faman dauki ba daɗi kowa ya kawai ya fuska ya kawai da kai manzo Allah ce Allah ta'ala ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan kai baka tsoron kai ma zaka mutu ka tafi ka bar naka iyalan yanda ka tozartar da 'ya'yan ɗan uwanka baka tunanin kai ma kila ba da daɗewa ba za ka tafi kuma kai ma a ban naka manzo Allah ya ce ku kira min 'ya'yan ɗan uwana ya ga kansu ya isa aski ya ce duk ajiya ya musu aski sun maƙala sannan ce amma muhammad fa shabihu ammina abi talib ya ce amma muhammad ya yi kama da baffan ma'abu talib wa amma abdullah amma kaga abdullahi fa shabihu khalqi wa khuluqi za Allah yake fadar ƴaƴan yana kaga duk rarrashi ne a duk wanda ba ja musu hankali wato a ji su ji cewa ba su rasa uba ba har yanzu a ja su a jika a ji me ke damun su a dan kwantar musu da hankali a dan sa su dariya a dan saya musu dan biskit a yi kaza a yi kaza duk za ga wannan yawanci ba a yi shi sa sai ga wani lokaci maraya ya tashi da busasshiyar zuciya ba tausayi saboda lokacin da yake buƙatar taimako yake buƙata a kawo masa agaji ba wanda ya saurare shi haka aka kyale shi daga shi sai uwarsa da aka ga in ya burkice ita kadai za ta ce kun duk ku zo yana kallon ku kannan babansa yayyen ba kai a kulwa ne ko kun sauraron ku yayi ai bai san bai san dadin ku ba bai san dadin ku ba amma in har ka tattaro irin wannan ka ba su kulawa ka sa su a makaranta kana bibiyar rayuwarsu kana zuwa amma suna da gidansu kana dan zuwa gidan ya suwa ne wani yana zuwa makaranta ya wance kuwa ba dai sa tafiya ya wace ya wace ko a kai ya naga kanka ya isa aski in go kuɗi maza je ka kai aski ce kuma ya na ganki duk abin nan haka ko kayan kwalliya ki ne ya kare kin ga ga dubu biyar ki je ki haɗo kayan kwalliya kana kai kuma yana ganka ka dan yi haka ba lafiya a wannan wanda ga kudi a kai shi asibiti kai shi asibiti in an kai shi kuma katin a kawo mu amma sai ai buris kawai in mutum ya mutu shikenan ƴaƴansa sun shiga wani hali ba mai kawo dauki sai dai kungiyoyin marayu na unguwa kafin kungiyar marayu ta kawo wa ƴaƴan dan uwanka dauki kai wanda dauki ka kai wa ƴaƴan dan uwanka an gane ko ya ce amma muhammad fashabihu amina abi talib wa amma abdullahi fashabihu khalqi wa kuluki ya ce amma shi kam abdullahi ya yi kama da ni a halitta ya yi kama da ni a ɗabi'a sun ma'akaza biyadi sannan ya ce sai kama hannuna fa'ashalaha faƙala allahu makhluf ja'faran fi ahli wa barik li abdullahi fi sabqat yamini ya dan daga hannuna haka da ya kama sai ce ya Allah Allah ka maye wa Jafar cikin iyalinsa wa barik li abdullahi fi sabqat yamini abdullahi shi kuma Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancinsa qala ha thalatha marratin manzo Allah ya faɗi wannan har sau uku qala yace faja'at ummuna ana nan sai ga mahaifiyarmu ita kuma sai ta zo fa zakarar lahu yutumana ita ma sai take kokawa annabi game da maraicin ce shikenan yanzu yara sun zama marayu ya ma'aicin Allah wa ja'alat tufrihu lahu tufrihu ay tagummuhu wa tuhzinuhu man afrahahu idha gammahu wa azala anhu alfarha wa afrahahu ad-dayna afqalaha afqalahu wato tufrihu kalmar tufrihu sai ta shiga wato tuna masa da abubuwan da za su dinga wato sa shi cikin damuwa shine waje alat tufrihu kalmar tufrihu lahu ay tagummuhu wa tuhzinuhu ta shiga tana dan tayar da wasu maganganu da za su sake tasawa annabi sallallahu alaihi wasallam damuwa min afrahahu idza gammahu ana cewa afrahahu idza gammahu wato idan mutum ya sa wani damuwa sai a ce masa afraha afraha fulan wa azala anhu alfarha in ya yaye wa mutum ya kawo masa da dukkan wani farin ciki to da ka kawo da mutum farin ciki ka sa masa damuwa kenan da an ka maganganunta sai suka sake tayar da damuwar ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzala sai ce ala ailata takafina alaihim talauci kike ji musu tsoro tagayyara da tozartar rayuwa kike ji musu tsoro wa ana waliyukum fid dunya wal akhirah ba su rasa uba ba ni ne waliyinsu ni ne majikuncinsu duniya da lahira haka ya kamata kai ma ka zama waliyin 'ya'yan ɗan uwanka fi duniya wal akhira ka ba su kulawa haɗa su in ma suna can gidansu bai zama to ana bibiya ana kai musu gudunmawa in suna da damuwa su zo su faɗa a magance a shaye musu hawaye in ma baka ɗauko su ba kuɗin makarantar su kai kake biya uniform ɗin sun ya lalace kai kake ɗinkawa duk wanda ba shi da lafiya a kawo katin kai kake siya mun magani to sai zamana kawai fuskar babansu suka daina gani kuma ka lokaci lokaci kana leƙawa akhrajahu ahmad rakam na 1750 bi isnadin sahihin ala sharri muslim wa min dariqi al-hakim mujalladi na uku shafi na 298 qita'atan minhu wannan wani yanki ne na hadithin warawa abu daud wa nasa'i minhu qissatan qissatal imhal falasan muhammad nasa'i shi ma ya ruwaito wannan hadithin da kuma kissar dan ba da lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har tsawon kwana uku ma alhalki tare da kuma maganar aski aski kansu da yasa aka yi wa taqaddama ba'dhuhu fil mas'ala wato wani daga cikin wannan hadithin ya gabata a cikin mas'ala ta goma sha takwas sabha ta ashirin da ɗaya wa qala al-hakim sayihul isnad wa wafaqahu adh-dhahabi to to bari mu walil walil hadith shahid rawahu ahmad fil musnad mujalladi na uku shafi na 467 wa fihi da'afun sai mu tashi wa qad dhahaba ila ma zakarna bin mu karanta game da Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum amin